أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دان ci gaba da karatunmu na mawaƙa wadda wallafawa imamu darul hijira imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 33 a cikin karatun wannan littafin muna biyu ga watan zulqa'ida hijira da garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da sha tara ga watan hudu a kalandar bature shidda. idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya ko muna cikin babu la'amali fi husli yaumin juma'a abinda mutum ya kamata ya aiwatar wurin wanka na sallah wurin wanka na ranar juma'a ko wankan juma'a mun yi bayani akan guslu yawmul juma'a ko kuma guslu salati yawmul juma'a sati da ya gabata muna mun karanta hadisi guda uku yau insha Allah zamu tashi kan asar na Safwan Safwan bin bin Sulaiman malaki cewa haddathani an malikin an Safwan bin Sulaiman an Ata'i bin Yasar عن أبي سعيد الخدري أن, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم wani hadisin imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul juma'a babu fadlul ghusl yawmul juma'a babu wanda yake mana bayani fadalan wanka a ranar sal a ranar koyinin juma'a ko fadalan wanka na juma'a haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul juma'a babu wujubi ghusl juma'a ala kulli balighin min ar-rijal babu wanda yake mana bayani wajabcin wankan juma'a akan kowane baligi daga cikin maza haka abu dawud ya wutar shi a cikin al-tahara babun fil ghusl yawmil juma'a babu wanda yake mana bayani akan wankan juma'a haka imamun nasa'i shi ma ya wutar shi a cikin al-juma'a babu ijabil ghusl yawmil juma'a babu wanda yake mana bayani wajabcin wanka a ranar juma'a idan ba a manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan hukuncin wankan ainihin wankan juma'a wankan juma'a yana iya kasancewa wajibi ko ba zai iya kasancewa ba wajibi ba a gulguje na kawo matsala wankan juma'a an wasafa shi da wajibci akan ma'ana at-ta'kida ana so ga duk wanda zai ta yi sallaci sallar juma'a to yayi wanka hasali mun yi bayani a can baya a harkon al'amari ya kasance wajibi ma dai daga baya da kwai ƙara'in wanda suke sarrafa wannan wajibcin suke maida shi zuwa ga ta'akidi mun yi bayani mun kawo dalilai akan hadisi na Usman bin Affan na wanda ya gabata wanda Umar yake tambaye shi yaya wanka ma baka yi wanka ba ka zo ba yake cewa ba abinda yace yana zauwa gida yace kai tsaye yaji an yi kiran sallah ya juya baya ya wannan yace arwalla kadai yayi bayan jin kiran sallah ya zo masallaci yace kuma arwalla kai mun yi bayani muka ce da ya kasance wajibi da Umar bai bar shi bai sallaci sallar juma'a ba da wannan wanka da wannan arwalla wadda ya zo masallaci haka idan muka koma zan mu gani wannan yana karantar da mu ijma'in sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wankan juma'a ba wajibi bane ba amma dai abinda aka yi so mutun yayi sannan ya tahi masallaci haka mun karanta sati da ya gabata hadisin samura samura samura bin bin jundub wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man tawadda yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal yake cewa duk wanda ya arwalla a yinin ranar juma'a yace to wuya wannan duk wanda ya arwalla ya ce ta wadata sumi ya ce amma dai wanda ya yi wanka to wanka shi ne mafi fadala a ga wannan ya isa ya nuna maka lalle wankan juma ba wajibi ba ne ba sunna ce wadda take mu'akkada haka da yawa mun kawo bayanai masu yawa wanda misalin da kwai magana ta imamul baji da ya kawo yake cewa wanda ya yi wankan juma'a ya ce abin da ya yi shi ne mutum ya yi wankan juma'a ya sanya turare wannan shi ne abin da ya yi fadala kamar yadda ya kawo yake cewa mana fita salamin mal juma'a wa ta tahara bi mastata wa ta dahana sun maddahana a masa min tibin sun maraha har zuwa ƙarshen hadisin yana nuna maka afdaliya abin da ya yi dacewa shi ne mutum ya yi wanka ya yi turare ya sanya mai ya zo masallaci wannan shi ne abin da ya yi shi ne alawajihi alkamal ko alawajihi al al'afdariya amma dai kasancewar a ce wankan juma'a ya zamanto wajibi 100% wannan an ya zo da siga ta wajabci min babi a ta'akida lalle wankan juma'a sunna ce wadda take tabbatatta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka bari ba wani laifi akan ka amma dai ka yin shine abinda yahi fadala yake cewa حدثني عن مالك imam malik ya ba mu labari yahya bin yahya laisi kenan yake cewa an safwan an safwan bin sulaim az-zuhri shine abu abdullah wanda ya mutu shekara ta 132 da akwai sabanin malaman tarajum wanda suka ce ya mutu shekara ta 130 124 daga hijira daga garin makka zuwa madina sai kani kuma yana ɗaya daga cikin malamai wanda suke yin fatawa masu yawan ibada kamar yadda ibn hajar a cikin takribut tahzib ya kawo bayani akan shi aka yake cewa ana ata bin yasarin ata bin yasar al-hilali wanda mu shekara ta 94 da hijira daga garin makka zuwa madina mun yi bayani dogo akan shi shine wanda al-hilali maulahum al-madani al-qadi yake cewa ana abi sa'id al-khudri abu sa'id sa'ad bin malik bin sinan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tabaka ta harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama al-ansari al-khazraji al-khudri wanda mu shekara ta 63 daga hijira daga maka zuwa madina yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala lalle manza Allah tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya hada yana cewa ghuslu yawm ghuslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wanka na yinin juma'a wajibi ne akan duk wani namiji wanda yake yin mahalki bayani ya gabata akan wannan matsala kamar yadda sati da ya gabata muka yi bayani muka hada wannan hadisin da hadisi wanda yake bayan shi sai riwaya ta gaba yake cewa wa haddathani an malik an nafi an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala idza jaa ahadukum aljum'ata falyaghtasil wannan riwaya ita ma imamu bukhari ya hutar da ita a cikin ingantaccen littafin kitabul juma babu fadlul ghusl yawmul juma muslim awwalu kitabul juma haka imamu nasa'i babu al'amru bil ghusl yawmul juma babu wanda yake mana umarni yake mana bayani akan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi da wanka ranar juma'a haka ibni majah a cikin sunan inshi ya hutar shi a cikin iqamatus salatu was sunnatu biha babu ma ja'a fil ghusl yawmul juma babu wanda yake bayani akan wanka na ranar juma'a daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga nafi maula abdullahi bin umar bin al-khattab al-qurashi wanda ya musu shekara ta 116 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa an ibn umar daga abdullahi dan umar bin khattab bin unfail bin abdul uzza wanda ya musu shekara ta 73 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa yana cewa idza jaa ahadukumul jum'ata idan ɗayan ku zai zo juma'a falyaghtasil to yayi wanka kamar yanda in ka ɗauki siyaƙin hadisin zai ce maka idza jaa ahadukum idan ɗayan ku ya nuwaci zawwa sallar juma'a falyaktasir kaga wannan lokacin da muka yi bayani akan shi ainihin babin gusul yawmul juma'a mun yi bayani akan irin abinda wannan hadisin ya kumsa shine ta'alluqul iktisalu bis salata idan sallar wankan yana rataye ne da wannan sallah ba yana rataye bane ba da yinin juma'a kamar yadda muka yi bayani akan matsala wadda malamai suke da sabani ghusl yawmul juma'a in an ce ghusl yawmul juma'a kana iyawa daga nan zarar an ce alfijir ya keto ai an shiga wannan yini ya shiga kinan za ka yi wankanka in ka yi kawadatas ko kuma a bayan sallar juma'a ko kuma kamun rana ta wada duka wannan muka yi bayani a ainihin matsalar tana allake ne da ita sallah wankan juma'a yana allake ne da sallah wanda zai ta yi sallar juma'a to abinda ake so ya yi wanka mun kawo dalilin ai ce mana imam malik yake ce ai manzo Allah ce wai ramarraha ya ce ka gani cewa aka yi in za ka ta yi juma'a ko wanda ya ta yi juma'a an muka kawo matsalatul al'ibtika yadda imam malik yake ganin a'a ba za ka yi wanka ba a harkon lokaci ba idan ba ka tashi ta hiya juma'a ba za mu zo kakar akwai matsala wadda imam malik ya yi magana a kanta kenan yana ratayuwa ne ga wanda zai tafi sallar juma'a daga cikin waɗanda sallar juma'a ta zamanto wajibi a kansu waɗanda kwa sallar juma'a ta zamanto wajibi a kansu shine namiji wanda yake mazaunin gari kuma ya kasance ɗa kuma ya kasance baligi baligin kuma ya kasance sharaɗin istiba'a in ba iko kai zamanka a gidanku kai sallaka sallaka ta azama wannan su ne sharaɗi na sallar juma'a wajibi ne ya kasance namiji akan namiji take ratayuwa kuma wannan namijin ya kasance mazamnin gida ba wai mai matahiyi ba na misalin na hoto daga bulagurohi na shigo da magara ana sallar juma'a ba ta zamanto wajibi a kaina ba saboda ni innan matahiyi ne sannan kuma ya kasance ɗani ba bawa ba sannan kuma ya kasance baligi ne ba wai wanda alƙalami bai hawo kanshi ba sannan ya samu istiba'a saboda ba ko ina ba ainihin masallacin juma'a muri ne wanda ake tattara kowa da kowa ba irin masallatai ba ne na unguwa ba bakka da abin hawa ko kuma bakka da wanda zai kai ka ko kuma rashin lafiyar ka ba za ta baka damar ba ka huta ka tai inda masallacin kan kwana gidanku ne kana iya tahiya wannan duka an dauke maka wallahu ta'ala alam مالك قال مالك قال يحيى قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل فإن ذلك الغسل لا يجزع عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل yahya bin yahya laisi yake cewa fikihun imam malik kenan imam malik ya haɗi mana yake cewa mane ga tasala yawmul juma'a duk wanda yayi wanka a yinin juma'a awwala naharihi a harkon a harkon sahiya yace wa huwa yuridu bidhalika ghusl juma'a yana nuhata wannan wanka da yayi wankan sallar juma'a ko wankan juma'a shi yace fa inna zalika al-ghusla yace tabbas wannan wanka da yayi la yajzi wa anhu bi wadata sami ko bi wadata wadatar da shi hatta ya tasira li rawahihi har sai yayi wanka lokacin da zai tafi sallar juma'a wa zalika yace dalilin ma kan haka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala fi hadith ibn umar lalle manzan Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya faɗa a hadith abdullahi dan umar idza jaa ahadukumul jum'ata idan ɗayan ku yazo sallar juma'a falyaghtasil yayi wanka ka gani ba a ce ba kamun ka tashi kamun ka shirya bayan sallar asuba ko kamun ka tai sallar asuba a ce bar kai wanka wannan wankan dukkan shi na juma'a ne ka kama hanya kurum ka zamna ka shantake zuwa lokacin da ka tashi sai juma'a imam malik a mazhabin shi yace wannan bai wadata maka sai lokacin da ka tashi tahiyya juma'a qala malik imam malik yake cewa من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه yahya bin yahya laysa yake cewa imam malik yake bayyana mana yake ce mana man ghatasala yawmal jum'a duk wanda yayi wanka ranar juma'a mu'ajjilan aw mu'akhiran yana mai gaggauta wankan juma'a a harkon lokaci ko kuma yana mai jinkirta wankan juma'a a lokaci mai jinkirta wankan juma'a shi nan da ya kawo maka mu'ajjalan ai ya bayyana maka hadisi wanda yi matashiya da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya huto a sa'a ta farko wanda ya huto a sa'a ta biyu wanda ya huto a sa'a ta uku wanda ya huto a sa'a ta hudu wanda ya huto a sa'a ta biyar kenan mu'ajjilan imma wanda ya gaggauta wankan ya huto ya gaggauta hutawa masallaci a sa'a ta farko imma sa'a ta farko ko sa'a shine gaggautawa kenan wanda ya huto a farkon lokaci yu'ajjilu ghuslahu wa rawahahu kenan ya gaggauta shine yake bayyana maka lokacin mutum da ya tashi zauwa masallaci amma dai a gaggauce a harkon lokaci ko kuma mu'akhkhar ko kuma mu'akhkhiran wanda ya jinkirta sai da ya bari lokaci na uku ko na hudu ko na biyar sannan yayi wankan shi ya huto masallaci kamun limami ya zo wata akhir yana daukan lokacin da limami ya hawo kan mambari amma dai ya yi wankan shi na juma'a ya ce wa huwa ya nuyi bi dalika guslan juma'ati ya ce yana nuhatar lokacin da ya shiga banɗaki ko lokacin da ya ɗauki ruwa ya nuhaci wankan juma'a ya yi niyyar aiwatar da wankan juma'a kuma ya yi wankan juma'a ya ce fa a saba huma yin ƙudu du'a sai wani abu wanda yake warware arwalla sai ya same shi ya ce fa laisa alaihi illa ludu'u babu wani abu akan shi face kurmi ya maimaita wannan arwalla tashi ba za a ce ba a tun da wankan da kai kayi wani abu wanda zai warware shi ko kayi wani abu wanda yanzu baka da tsarki sai ka koma yace to ba wankan zaka sake ba arwalla zaka yi yace wa gusluhu zalika mujzi'un anhu wankan da yayi na dazu a harkon lokaci lokacin da ya tashi zawwa juma'a yace ya wadata sabi kina wannan shine babi wanda yake mana bayani abin da ya kamata a ce a aiwatar a wannan ina fata an fahimta sai ba mala ya ci gaba da mana bayani babi na gaba yake cewa babu ma jaa fil insati yawmal jum'ati wal imamu yakhutubu yace babi wanda zai mana bayani akan yin shuru a lokacin da ake yin shuru a ranar juma'a lokacin da limami yake yin ba. da zarar limami ya hau kan mumbari tofa yanzu limami shi yake da masallaci wajibi ne a saurare shi kadda ka yi wani abu wanda zai rushe maka ladan juma'a ka مالك تيوى حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت, إذا قلت لصاحبك, لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت أنا حديث الإمام البخاري يهوتر الشياسين كتاب الجمعة باب الإنسات يوم الجمعة والإمام يخطب باب يونديكي من بياني أكن ينشروا لوكتن دا الإمامي ينشروا أيانا الجمعة أرانا الجمعة الإمامي ينا لوكتن دا الإمامي يكي ينخطبة هكا إمام مسلم يهوتر الشي أسين كتاب الجمعة باب الإنسات يوم الجمعة في الخطبة باب يونديكي من بياني ينشروا لوكتن دا الإمامي يكي yin shuru a ranar juma'a a lokacin da ake yin khutba haka imamu turmuzi ya wutar shi a cikin as-salat babu ma ja fi karahiyatil kalami wal imam yakhtub babu wanda yazo akan karhancin yin magana lokacin da limami yake halin mai khutba nasa'i imamu nasa'i shi ma a cikin sunanin shi ya wutar da shi a cikin aljuma'a babu al'insatu lil khutba yawm aljuma'a babu wanda yake mana bayani yin shuru dan sauraron khutba a ranar juma'a hadisi ne wanda daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga abin sinar shine abdullahi bin zakawan al-qurashi al-madani wanda ya mutu shekara ta 130 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa an al-a'raj al-a'raj shine abdurrahman bin hurmuz al-a'raj al-madani wanda ya mutu shekara ta 117 daga hijira daga makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yake cewa da abi hurairata al-abdurrahman bin sakhrin dausi ko abu huraira ad-dausi al-Maqdisi al-Yabani wanda ya mutu 57 daga hijira daga garin Makka zuwa Madina mafi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa rawaito hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yake cewa manzan Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce idha qulta li sahibika ansit lokacin da wal imamu ya haɗo yawon juma'a ranar juma'a limami yana kan mumbari yana huduba sai ka ce wa wani abokinka yana magana ka ce mai ko makwabcinka ko wanda yake kusa da kai ka ce wa na ishiru ya ce to faɓar lagauta tabbas ka yi lagau a cikin juma'arka lagawo abinda ake cewa lagawo shine yashashin zance zaccen da ba wani alkhairi a tare da shi shine abinda ake so shine lokacin da limami ya hau kan mumbari duk abinda kake ka tattara ka bira shi gehe ka saurari abinda limami zaya bayyana maka a wannan halin malamai suka ce hatta da karanta alkur'ani ba a baka dama ba ko kuma ambaton ubangiji ba a baka dama ba yi ba saboda abinda limamin ne yake wadi ambaton ubangiji ne qur'ani ne yake karanta muku saurara shine mafi afdaliya shine mafi mafi mafi mafi mafi kyau akan ka shagaltu da wani abu wanda yake koma bayan abin da limamin yake ko da limamin abin da yake waɗan kai ka riga ka huta sanin shi to wajibinka ne ka tsaya ka saurara inda kana so ka samu wannan lada na juma'a wani idan muka leka zan mu gani yana mana tambihi da zaka shiga wani abu wanda yake koma bayan wannan ka gani menene wane yana yana yana yana halin hira ko yana wani abu wanda bai kamata ba limami yana kurba ka ce kai wani shiru kai innan da ka ce mai ishiru to tabbas ka riga ya kawo ware ladanka na juma'a kuma abin da yake ƙara tabbatar mana da haka shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani wanda yi wanka ranar juma'a yayi tsarki gulgudan yanda zai iya yayi tsarki yace ko ya sanya turare ya sanya ya sanya mai yace ya sanya turare yace sannan ya huta a lokuta wanda ya cancanta ya huta ya tayi masallaci yace bai raba tsakankanin masu wada guda biyu ba da ka huto kan titi baka ga wani shirme ba wanda ake yi ba baka yi wata hayaniya ba kurum ka huto ba inda kake hanga in ba masallaci ba ya ce kuma ya shigo masallaci da ya shigo ya sallaci abinda Allah ya riga ya kaddara mai zai sallata kasancewar sallar juma'a ba ta ɗaya daga cikin salloli wanda ake gama ta da sallar azhar wanda ake musu sunanun rawati ita sallar juma'a manzo Allah cewa ya fa salla ma qaddara aw ma kutiba lahu ya sallaci abinda ubangiji ya riga ya rubuta zai sallata a wannan juma'ar da ya zo ya halarta ya ce sannan kuma limami ya huto da ya huto an sata ya ce sai ya yi shiru bai yi wata magana ba kurum ya tsaya ya yi tarkizi yana sauraron limami ya ce gufira lahu ma bainahu wa baina aljuma'a yake cewa za a gafarta mai abin da yake tsakankanin wannan juma'a zuwa waccan juma'a to kaga wannan ba karamin gata bane ba idan da zaka zo baka yi lagau ba to tabbas sharadin shine za a gafarta maka abin da yake tsayankanin wannan juma'a zuwa wannan juma'a shine ka samu ladan juma'a ga wannan shi ke ƙara tabbatar maka lalle yin zance lokacin da limami yake khutba ba naka bane ba karamin takadiri ko da wani yana yi ka kwabe shi ka ce me yayi shiru to kai ma ka riga yi kun zamanto ɗaya tare da kai da shi shi ne naka ka yi shiru in waye ya maka magana in ma bai san baya hukuncin yake baka kyale shi bayan limami ya sabka daga kan mumbari ka ce bai wani idan limami ya hau kan mumbari baka da wani abu ko baka da hurumin aiwatar da wani abu illa ka tsaya ka saurari limami abin da yake faɗa ni kuma ina so in samu ladan juma'a don haka da kamun magana bin maka ma idan na meda maka to na riga ni ma na barar da ladana na juma'a idan ya san da haka wani sati ba zai maka ba zai yi kokari shi ma ya samu tarkizi na mi don ya samu wannan lada na juma'a ga wannan shi ke karantar da kai lalle idan ka zo sallar juma'a za ka sallaci abinda allah ya riga ya kaddara maka sallata za ka yi ta yi in raka'a in Allah ya sa ƙarye tara ka zo in raka'a ɗari za ka iya sallata manzo Allah cewa ya fa salla ba kuti ba lahu sai aka rusaye sallaci abinda ubangiji ya riga ya kaddara mai ya rubuta mai za ya sallata a wannan zama da ya zo masallaci idan khilafan da abinda muke yi sunanun rawatib sallah azawar shi kuma an haddade maka raka'a guda hudu ce kamun kamun mi kamun sallah raka'a guda biyu bayan sallah kamar yadda hadisin ummu habib ba ko kuma hadisin ummu salama ya karantar da mu sai hadisi na gaba malik ke cewa wa haddathani an malik an ibn shihab an sa'labata bin abi malik al-qurazi annahu akhbarahu annahum kanu fi zamani umar bin al-khattab yusalluna yawm al-jum'ati hatta yakhruj umar fa idha kharaja umar wa jalasa 'ala al-minbar wa adhana al-mu'adhdhinuna qala sa'labatu jalasna natahaddathu fa idha sakata al-mu'adhdhinuna wa qama umar yakhtubu ansatna falam yatakallam min منا أحد قال ابن شهاب فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وكلامه يقطع الكلام wannan riwaya daga Yahya bin Yahya al-Laisi daga Imam Malik daga Ibn Shihab az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin al-Haris az-Zuhri al-Qurashi al-Madani al-Hijazi wanda ya mutu shekara ta 125 malamin Imam Malik yake cewa an sa'labata bin abi malik al-qurazi al-kindi al-madani wanda ya shekara ta 90 ko kuma 100 a gwargwadon sabanin da malaman tarawih suka samu shi yana ɗaya daga cikin malamai ko wanda aka samu sabani shin sahabi ne ko kuma tabi'i ne amma dai al'imamu al'ajali ya tabbatar ya ce a ai tabi'i ne amma dai siƙa ne tabi'i ne ba sahabi ba ne ba daga abdullahi yake cewa akhbaro annahu akhbarahu lalle abi malikin al-qurazi ya bashi labari yake cewa annahum kanu fi zamani umar bin al-khattab lalle sun kasance a lokacin zamanin umar bin al-khattab yana hali yana khalifa na musulmai yusalluna yawmal juma'a suna salla salloli na nafila ba tare da adadi ba iya abin da Allah ya kaddara musu za su sallata suke sallata yace hatta yakhruja umara hasi umar bin al-khattab ya ya huto ya huto ina ya huto masallaci umar shi kuma wane ne shi ne limami a matsayin shi na khalifa shi ne ya cancanta ya jagoranci mutane kamar yadda yake jagoranta su kan al'amurkansu na duniya ya jagorance su kan abin da ya shahi harakoki abin da ya shahi abin da ya shahi al'amari na addininsu ya ce fa idan kharaja umar idan umar bin khattab ya huto wa jalasa ala al-minbar ya zamna akan minbari anan da kai mas'ala wadda malamai suka yi sabani akan ta suke cewa shin limami idan ya huto zai yi sallama ko ba zai yi sallama ba faɗa mafi rinjaye shine limami idan ya huto ya tsaya akan mumbari zai musu sallama sannan ya zamna ita kuma zama kamun limami kamun ladani ya tayar da kiran sallah wannan babu sabani wurin malaman fiqh akan wannan mas'ala da zarar limami yazo mas'alar da aka samu sabani shine yin sallama akwai mazhabin imamu shafi'i yake cewa sallama tana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu hanifa yana cewa idan ya shigo zai yi sallama guda biyu sallama bangaren shi na dama yi sallama bangaren shi na hagu wannan kuma ita ce mafawada mafi rinjaye zai yi sallama guda daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu in ya takaita ya ce assalamu alaikum fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha gwargwadon yanda ya gani amma dai zai yi sallama sannan ya zamna akan minbari shine nan Tha'laba bin Abi Malik al-Qurazi yake bayyana mana yake cewa wa jalasa ala al-minbar Abdullah wannan Umar bin Khattab ya zamna akan minbari wa azzana almu'azzinuna yace masu kiran sallah suka yi kiran sallah qala sa'laba sa'laba sai yake cewa jalasna natahaddasu sai mu zamna sai mu zamna mu ringa hira tsakankanin mu kenan lokacin da liman ya shigo sallah ta riga ita ƙari an tsaye da sallah sallah ta nafila ta ƙari yace fa idza sakata almu'azzinuna wannan lokacin da ladanne suke kiran sallah ya ce muna iya yin hira kai mai komuni kaza kai gyara zamanka kai daidaita sahunka kai i kaza i kaza ya ce a jalasna na ta haddas a lokacin da ladannan nan suke kiran sallah ya ce muna hira tsakankaninmu kaga ai lokacin nan limami bai hau kan mumbari ba ya ce fa'iza sakatal mu'azzinuna ya ce idan ladanne suka yi shiru suka ce la ilaha illallah kiran sallah ya kare ya ce wa qama umaru ya ce umar ya tashi ya khutubu ya fara khutuba ya ce an satna ya ce sai mu yi shiru falam ya takallam minna ahadun babu ɗaya daga cikinmu wanda yake daga bakin shi yi wata magana shine nan ibn shihab yake cewa fa khurujul imami hutawwal limami yaqta'u salata yana yanke dukkan wata sallah ya ce wa kalamuhu ya ƙa'ul kalama ya ce kuma da zaren limami ya ɗaga baki ya ce innal hamdalillah to ya yanke muku dukkan wani hamzari na yin wani magana idan kai to ka zo da lagau a cikin juma'arka sai dai nan idan muka ɗauka zan mu gani da kwai sulaika sulaika ya shigo masallacin juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana khutba yana kan mumbari ya zamna manzo Allah ya ce mai tashi kai kai kai kai kai kai nafila kai tahiyatul masjid to nan ya zaka auna shi da wannan wannan masala kidan wannan shi abinda wannan riwaya ta Sa'laba take karantar da mu wannan hadisin Sulaik hadisi ne wanda yake cikin sahihai Imam Bukhari da Muslim dukkan sun hutar da shi abinda za mu iya fahimta shine bayan su sun zo suna zamne suna yin nafiloli wanda ubangiji ya kaddara za su yi za su sallata ba da iyyatul masjid ba ga wanda ya zo lokacin da limami yake yin sallah shi wannan yana da incin yayi tahiyyatul masjid amma dai ga wanda yana zamne limami ya zo to kai tsaye zaka yanke sallarka kenan shigowar limami yake yana yanke dukkan wata sallah ta nafila tsayuwar limami don kudu ba yana yanke dukkan wani zance wanda mutum za yi idan kwa kai kayi lagau ko da ɗan abokin ko wani abokin ko wanda yake makwabcin ko wanda kuke zama tare zai yi wani abu kace mai wani ishuru to kai ma kayi lagau kamar yadda hadisa abu huraira ya bayyana mana sai mala yake cewa haddasani an malik an abin nadar maula umar bin khabbir maula umar bin ubaidillah an malik an malik ibn abi amir anna usman bin affan kana yaqulu fi khutbatihi qallama yad'u zalika idha khataba idha qama al imam yakhutubu yawm al jum'ati fastabi'u wa ansitu fa inna lil munsit alladhi la yasma'u min al hazz mithlu ma lil munsit as sami' fa idha qamat as salatu fa'dilu اعتدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن, فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أنه قد استوت فيكبر wannan riwaya ce wadda imam malik ya keɓanta da ita yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abin abin nadir abin abin abin abin nadar abin nadar maula umar bin ubaidillahi shine salim bin abi umayya al-qurashi at-taymi maulahum shine ubaidillahi bin malik ubaidillah wannan umar bin ubaidillahi wanda ya mutu shekara ta 100 29 siƙa ne duk da kasancewa wani lokaci yana irsani yake cewa daga malik ibn abi amir al-asbahi shine malik bin abi amir bin amr bin al-haris bin ghaiman bin khuzayl wanda ya shekara ta 74 a hada mafi rinjaye al-asbahi al-madani yake cewa أن عثمان بن عفان خليفة عثمان بن عفان بن أبي عاص بن أمية بن عبد الشمس ذو النورين القرشي الأموي المدني wanda ya shekara ta ko aka kashe shi ya yi shahada a shekara ta 35 daga hijira daga makka zuwa madina ɗaya daga cikin mun sani amirul mu'minin khalifa na uku na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ake mai lakabi da zunnurain wanda suke da gabaci wurin shigowa wannan addinin na musulunci yana ɗaya daga cikin mutane guda goma wanda aka musu albishir da gida aljanna fadaloli ga sunan ya su kansu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana man yujahhiz al-jaysh al-usra falahu al-janna usmani yazo ya aiwatar yace man yashri bi rumata falahu al-janna usmani yazo ya saya dukan su wannan yana ɗaya daga cikin gata yana ɗaya daga cikin burin ko magana wanda yake yi wa mutanen da suka duro gidan shi dan su kashe shi yake cewa ba kun sani ba manzon Allah ya ce kaza akai na wasu kace kwarai kwa ba kun sani manzon Allah ya ce kaza akai na kwarai kwa amma dai hakan bai sanya ba irin suka yi aika aika akan Usman a afani yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ya kasance Usman bin Affan kana ya kulu fi khutbatihi yana hada a cikin khutbar shi yace qallama yad'u zalika yace so da yawa yace nadiran ma so da yawa idan ya zo hudu shi sai ya hudu wannan magana da yake yi kallama za ka same shi bai furta ba wannan magana wadda yake yi ya ce iza haɗa ba iza iza kallama ya da'u zalika iza khataba yace su da yawa yace kadan ne daga cikin hudubobin shi wanda yake yi bai furta wannan kalmomi ba iza qama al-imam yakhdubu yana cewa mamu idan limami yayi tsaye yana yin huduba ranar juma'a fastami'u abinda yake naku ku ku mamu shine ku saurara wa ansitu kuma wannan fastami'u ku saurara abinda limamin ku yake hadi wa ansitu kuma ku yi shiru yace fa inna lil munsiti alladhi la yasma'u min al yace kaga wanda yayi shiru wanda baya jin abinda limamin shi yake faɗa na daga khutba wannan rabo da ake kasawa ilimin nan da ake badawa tunatar da ku nasihan nan da ake muku wanda shi kunnan shi bai kai me amma dai yayi shiru yace mislu malil munsiti same kwatam kwatin wanda yayi shiru yana jin abinda limami yake faɗa kina wannan yana karantar da kai wai ba dan baka jin sautin limamin ka ba kai ka ce kai ka yi hira lokacin da limami yake yin hudu ba kenan wajibinka kai ma wanda baka jin abin da limami sautin limamin ka baya isar baya isar maka to wajibi ne kai hudu kai kai shiru madama ka riga ka tabbatar limami ya shiga ya shiga masallaci kuma yanzu yayi tsaye yana yin khutba ya ce fa'iza kamatis salatu idan aka tayar da sallah fa'adilus sufufa ku daidaita sauhunku wa hazu bil manakibi ku daidaita kahaɗunku ya ce fa'inna itidalar sufufi domin daidaita sau min tamamis salat yana ɗaya daga cikin cikon sallah ya ce sun malayu kabbiru Uthman bin Affan baya kabarta sallah ya kabbara harama ya shiga sallah ya ce hatta ya atiyahu rijalun qad wakkalahum bi taswiyati sufufi has sai mazajen da ya tura su ya sanya su su daidaita mai sahun mamun shi ya ce hasse sun zo mai fa ya hubiru na hu annahu kadistawat su ba shi labari lalle sau ya riga ya daidaitu fa yi kabbir sannan ya yi kabbara ya kabarta sallah daga wannan yana karantar da kai mahimmancin yin shiru da sauraron khutuba kamar ka gani ai ya zo ya akkada maka yace kallama ya da'u zalika idza khadaba so da yawa imam wannan Usman bin Affan yace kallama zaka same shi yayi khutuba bai furta wannan kalmomi ba in limamin ku ya hawo kan munbari ya fara khutuba ku yi shiru ku saurari abinda limamin ku yake ji ko da sauti baya kai maka to kai shiru ka saurari abinda limamin ka yake ji hukuncin ka daya da hukuncin wanda yake yake sauraron a yake jin abin da limami ko sautin limami yake kai sautin limamin shi lokacin da yake kutuba yake kai mai kaga kuma sannan ya kawo maka wata mas'ala wadda take mai makuratar fadala shine daidaita sahu yana ɗaya daga cikin fadailus salat daidaita sahu mutum ya daidaita sau kuma wannan haƙƙin limami ne idan ya ga baya iyawa ko baya kaiwa zuwa inda ya kamata ya isar ko ya daidaita sau yana iya sanya wa'ansu ladanin shi ko kuma wa'ansu daga cikin masallaci ku tahi ku daidaita mana sauran wa'inda suke waje wa khasatan irin sallah ta juma'a a daidaita sau a sanya wa'inda suke yan agaji ku daidaita sahun jama'a idan suka daidaita suka zo suka ce wa limami sahu ya daidaitu to wannan kuma a lokacin nan limami sai ya kabarta sallah yana ɗaya daga cikin sunna wa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiwatarwa sai ya ci gaba da cewa wa haddathani an malik النافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحسبهما أن اسمتا wannan riwaya riwaya ce wadda Imam Malik ya ke banta da ita yake cewa daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga nafi maula abdullahi bin umar faqihun da almajiri na abdullahi dan umar yake cewa anna abdullahi bin umar lalle abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ra'a rajulaini ya ga wa'ansu maza guda biyu ya tahaddathani suna hira wal imamu yakhdubu yawmal jum'a limami ko yana khutba a ranar juma'a yace fa hasabahuma an ismuta yace sai ya jehe su da ɗaya tsakuwa yace dan su shiru inkari ne ya musu akan abin da suke aikatawa bai kamata ba su wannan a lokacin na abdullahi dan umar mamu ne ko limami ne ai sati da ya gabata mun yi bayani akan matsala ta limami limami shi kadai yake da incin magana sai dai idan ya baka dama a matsayinka na mamu ka yi magana to a lokacin nan kana iya yin magana idan ya baka dama ka yi magana ka yi magana to wannan ba a kiran shi da lagau kamar yadda a hadisi wancan sati ya gabata muka yi bayani akan shi yana wannan shi ke karantar da kai abdullahi dan umar ya yi inkarin abinda wa'annan maza guda biyu suke aikatawa lokacin da limami yake yin khutba su kuma suna hira wa haddathani an malik annahu balagahu anna rajulan atasa yawm al-jum'ati wal imam yakhutubu fashammatahu insanun ila janbihi فسأل عن ذلك سعد بن المسعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد لا تعد wannan daga yahya bin yahya laisi daga imam malik yake cewa lalle labari ya ci mai anna rajulan lalle wani mutum atasa yawmal jum'ati wal imam yakhdub ya yayi atisha ranar juma'a a lokacin da limami yake khutba fa shammatahu insanun sai wani mutum sai ya ce mai yarhamakallah shine at-tashmit tashmitul atis yana ɗaya daga haƙƙin musulmi akan musulmi shine idan yayi atisha yace alhamdulillah kace mai yarhamakallah yarhamukallahu yarhamukallahu ko yarhamakallahu ko yarhamukallahu eh eh yarhamakallahu ko yarhamukallahu eh yarhamukallahu da me yasa zai koma yarhamukallahu saboda shi kadai ne to ga mala umar ga mushin larabci nan ku zo wurin mala umar sai muku da hau yake cewa sai ya bayar mai ya ce yarhamukallah yake cewa fashammatahu insanun ila jambi ya ce wani mutum daga gehen shi sai ya amsa min ya ce min yarhamkallah ya ce fasa'ala an zalika sa'idu bin musayyib sai aka tambaye sa'idu bin musayyib akan wannan fatawa ya hukuncin shi yake shin shi ma ya lagau fanahahu an zalika umar abu sa'idu bin musayyib bin musayyib sai ya hana shi akan haka ya ce to wannan wa baya ɗaya daga cikin abin da ya dace qala la tu'id la ta'ud kadda ka koma ka sake yin haka haka wannan me yake nuna maka shine kamar yanda muka yi matashiya lokacin da limami yake khutba duk wani zikiri ko wani karatu da zaka yi a ƙasa da karatun limamin ka yake wannan limamin shine ake so ka amsa ko ka ka saurari abin da yake yake yake yake faɗa shine da kwai riwaya wadda aka samu daga ashab yake cewa lokacin da mutum ya yi atisha a lokacin da limami yake yin khutba yake cewa in yace abin da ya dace shine ya gode wa Allah a cikin ranshi ba sai ya bayyana ba bayyana waka ita ta nuna ita ta sanya wani la shu'uriyan sai ya ce maka yarhamakallah ka gani shi kuma wannan bai dacewa duk wani ambato abin da yake dacewa shine ka saurara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ka saurara kuma kai shiru wa haddathani an malik annahu sa'ala ibn shihab ibn shihab ibn shihab an al-kalam yawm al-jum'ati idha nazala al-imam an al-minbar an al-minbar qabla an yukabbira fa qala ibn ibn shihab la ba'sa bi dhalika daga yahya bin yahya al-laythi daga imam malik yake cewa annahu sa'ala ibn shihab lalle imam malik ya tambaye ibn shihab malamin shi anil kalami yawmil ju yawmal jum'ati akan zance ranar juma'a idza nazala al imam anil anil minbari idan limami ya sabko daga kan minbarin shi qabla an yukabbira kamun limami ya kabbara yayi kabbara ta harama ya shiga sallah faqala ibn shu ibn ibn shihab ibn shihab yake cewa la ba'sa bidalika babu wani laihi akan haka aka wannan ai illa ta riga ta gushe dama miye ake wa shine khutba ake wa ka saurara kai shiru to limami ya kammala khutba shi ina a wannan hali kana da incin kai duk abinda ya kamata kai kamun a shiga sallah saboda idan an shiga sallah ita sallah ba a mata wata hira ba a mata wani aiki in ba aikin da yake cikin ta ba kaga khutba ta kare to a wannan halin kuna iyawa ku yi magana shine nake cewa idan wane ya maka magana lokacin da limami yake yin khutba to ka jinkirta zuwa lokacin da limami ya sauka da kan mumbari kamun a daidaita sahu a yi magana a kabarta sallah a lokacin nan kana iya mayar mai da dukkan wata magana da za ka yi shi ne kuma irin masu ɗauke-ɗauke na salula su ma yana da kyau duk abin da za ka shirya ka shirya shi kamun limamin ka ya shigo a don komi wa saboda kakka takura wani wanda yake so ya saurari abin da limami yake so zai kasancewa kai cikin aikin wannan khutbar kake kai baka cikin waɗanda za su yi lagawan amma dai abin da ya yi shi ne ka yi ka daidaita duk abin da za ka daidaita kamun limamin ka ya hawa mumbari in dannawan ma za ka yi kamun ya yi tsaye ya fara cewa inna alhamdulillah ka damna ka zamna kai ma ka saurara ka shiga daga cikin waɗanda suka samu wannan fadala ta juma'a yana karewa ya sabko da kan mumbari ka danna ka sabke kaga wannan yake nuna baka yi wani abu ba wanda yake wani aiki ko wata magana ko wani gyara mun ko wani abu makamancin haka a lokacin da limamin ya hawo kan mumbari yake yin khutba wallahu ta'ala ala muna iya shiga babi na gaba ya ala yake cewa babu ma ja'a fi man adraka raka'atan yawmal jumu'ah babu wanda zai mana bayani wanda ya riski raka'a guda daya ranar sallar juma'a ya zo masallaci he ya tarar da limami ya riga ya yi raka'a daya tsoron mai raka'a guda daya yaya zai yi raka'a guda dayan zai ciko ko kuma a'a bai da juma'a ko kuma raka'a guda hudu za a yi a matsayin azahar ko kuma ya hukuncin shi yake malaki cewa haddasani yahya an malik an ibn shihab annahu kana yaqulu man adraka min salati aljum'ati rak'atan falyusalli ilayha ukhra qala ibn shihab wa hiya as-sunnah qala malik wa ala dhalika adraktu ahla al-ilmi bi baladina wa dhalika anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama qala man adraka min as-salati rak'atan faqad adraka as-salata wannan riwaya daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga ibn shihaba yake cewa annahu kana yaqulu lalle ya kasance yana cewa wane ne ibn shihab muhammad bin muslim az-zuhri man adraka min salatil jum'ati rak'atan duk wanda ya riski raka'a daya daga sallar juma'a falyusalli ilaiha ukhra ya sallata raka'a daya ya gabata da wannan raka'ar da ya sallata tare da limami sai ya kasance yana da raka'a guda biyu sun kasance mai sallar shi ta juma'a qala ibn shihab ibn shihab yake cewa wahiya sunna wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama imam malik yake cewa wa ala zalika akan wannan sunna adraktu ahla ilmi bi baladina nadriski malamai a garin mu suna aiwatarwa suna aikata haka a garin su ina da magaran ina madina wata madina madinatul munawwara ai idan ka ce madinatul munawwara da magaran ma munawwara ce ko garin mu baya bai haske aslan a malamai siyar suna cewa duk garin da musulunci ya riske shi to ana iya kiran shi da munawwar sai dai kuma madina a ɗan ƙara mata girma a ɗan ƙara kamba mata dalilin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zamana a cikinta ya ta kasance shi ne hedikwata ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu a cikinta kuma wanda ya mutum shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne birnin da Ubangiji ya zaɓa mai a matsayin shi na jagora na annabawa cikamakon annabawa jagora na wannan zaɓaɓɓen al'umma ita ce kuntum khairar ummatin ukhrijat lin nas shi ne yake bayyana mana shi kuma adraktu ahlul ilmi baladina yana ɗaya daga cikin mazhabi ko kuma a dalili na imam malik a cikin dalilai wanda yake kawo hujja da su shi ne amalu ahlul madina aikin mutanen garin madina imam malik idan ya taras da malaman shi ga abin da suke aikatawa a cikin garin madina imam malik yana ɗaukan shi a matsayin hujja amma dai a yanzu shin abin da ake aikatawa a garin madina yana iya kasance mana hujja ba sai kasance mana hujja ba amma dai a mazhabin imam malik a lokacin shi abin da ya tarsa shi yake ce maka haka na tarar da mutanen garinmu ko malaman garinmu suna aikatawa su ne mutanen garin madina madinatun nabawiyya suna aikatawa wannan yana kasancewa hujja akan mazhabin imam malik ko hujja a gun imam malik yace wa zalika dalilin mu kuma akan haka da muka tarsa da mutanen mu suna aikata wai ba wai wai a kai ba suke aikata hakan ba a'a su ma sun samu ne daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da mun ci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa hadisin da Imam Bukhari ya hutaka shi a cikin kitabun Mawaqitus Salat babu man adraka min as-salati raka'atan ya babi wanda yake mana bayani wanda ya riski raka'a guda daya daga cikin sallolin da limami yake sallata sallar azhar sai ya sallaci raka'a guda uku kai a matsayinka na mamu ka zo ka tarasa shi yana sallatar raka'a daya to yaya za ka yi imam bukhari yayi babi akan haka haka muslim yayi shi a cikin kitabul masajid wa mawadi'us salat babu man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as-salat babi wanda yake mana bayan duk wanda ya riski raka'a daya daga cikin raka'o'in da limamin shi yake sallata yayi uku ka riski daya aka sallaci ta hudu tare da kai to tabbas ka riski wannan sallah kamar ka samu ko ka samu ladan wannan sallah a cikin jami'i haka abu dawud shi ma ya hutar shi a cikin as-salat babu man adraka min al-jum'a babu wanda yake mana bayani wanda ya riski wani abu daga cikin juma'a ka riski raka'a daya to tabbas ka samu juma'a shine yake bayyana mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka min as-salati raka'atan duk wanda ya riski raka'a daya daga cikin sallar juma'a faqad adraka as-salata ko daga cikin wata sallah ma ko ma bayan sallar juma'a yace faqad adraka as-salat tabbas wannan mutumin ya riski sallah ya samu wannan sallah aka kala malik malik yake cewa fillazi yusibuhu zihamun yawmul yawmul jum'a mutumin da zahama shine tunturudin mutane an zo sallar juma'a wannan a irin gari ruwan ma a yanzu ba ka samu ba haka ba amma dai ni kati ne na ga haka sallar mafi yawa sallar magariba da sallar isha'i a cikin harami zaka zo hanyar da ake huta hanyar da ake shiga babu la'ubara idan da za a ce maka limamin ya zo an ce an ware kabar ta sallah to za a liƙe ƙoha ba mai iya hucewa gaba kenan duk wanda ya zo mai ihrami zai tsaya za a yi sahu sahu sahu sahu sahu sahu hakan ni ta wakana a gare ni sallan magariba na zo mun rasa yadda za mu yi mu yi sujada mun yi rukuyi amma dai mu yi sujada ba saboda tunturudin mutane babu inda za ka yi sujada wanda suke gehe na ba su yi sujada ba amma dai na yi da yake ina da ɗan ƙaramin jiki na koma na jan tuka na tura na tura na samu na yi sujada amma dai a takure na yi sujada to shi ne irin hakan idan da za ta same ka sallar juma'a ce mutane sun zo an cike ko an samu an haɗe gashi dan ka samu damar yin ruku'i shi kuma samun ruku'i shine tabbacin samun raka'a shi ne ya ce man adraka fillati yusibuhu zihamun yawmul juma'a wanda tunturudin mutane yake samun shi a ranar juma'a fayarka'u sai ya yi ruku'i tare da limami wala ya qadiru ala an yasuda bai iyawa ya yi sujada saboda tunturudin mutane bai sanya za a yi sujada ba yake cewa hatta ya qoma imamu har sai limami ya tashi daga sujada wannan kenan a raka'a ta farko ba raka'a ta biyu ba ya zo saboda tuntururu bai samu bai sujada ba ya ce abu ya furugal imamu min salatihi haka aka dawo raka'a ta biyu bai samu ba ko kuma yana raka'a ta biyu ne ya samu limamin ya yi ruku'i amma da ya gaza yin sujada ya ce annahu in qadara ala an yasuda idan ya kasance a raka'a ta farko ce ya samu damar yin sujada ya ce qadaraka in kana qadaraka idan ya kasance ya samu ruku'i ya ce fal yasud idza qama nasu sai yi sujada idan mutane suka yi tsaye kinan a raka'a ta nawa raka'a ta farko mutane sun tashi sun tashi raka'a ta biyu kai kuma sai ka dukunna kai sujada kenan ka bi limamin ka aikin da yayi kayi shi bayan ya aikata ya meke kuma zaka meke ka ci gaba da bin limamin ka
yace wa illam yaqdir idan kuma bai samu damar yin sujada ba yace wa illam yaqdir ala an yasjuda hatta yafraga al-imam yafraga al-imam min salatihi yace bai samu ikon yin sujada ba har sai da limamin shi ya kammala wannan sallah ya sallame yace fa innahu ahabbu ilayya an yabtadi salatahu zuhran arba'an yace abin da yake soyuwa a gare ni shine wannan sallar bai same ta ba sai koma ya sake kafarta sallah ya sallaci raka'a guda hudu a matsayin sallah azhar saboda bai samu sallah ba ana yi an kai an kawo an kai an kawo banda kai to shikenan ka hakura inda a raka'a ta farko ya raka'a ta farko ce ya zo saboda tuntururu ya samu yayi ruku'i bai samu bayan da zai yi sujada ba saboda mutane an matsayi shi yace to lokacin da mutane suka yi sujada suka taso he kai he kai sujada ka ka taso kuma ka bi limani kinan ka samu sallar ka ta juma'a in raka'a ta ƙarshe ce dai ka samu sallaka ta juma'a kenan abinda da amma dai limami ya riga ya sallame misalin raka'a ta biyu ce kai ka zo ka samu shi sanya muka ce wannan hukuncin akan raka'a ta farko ce raka'a ta biyu ce limamin ka ya taso ya zo ya yi sujada mutane he da suka sallame kai baka samu baka yi sujada ba limamin ka ya riga ya barka to abin da ya soyuwa shine ka dawo kai sallaci raka'a ka guda hudu ka sallame ka ta koma maka sallah azama an fahimci matsala Allahu ta'ala alam abin nan makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomusu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah iya mana yan uwa da abin na arziki na nesa da na kusa da ke bara adda muna fatan kowa Allah biya bukatun shi sanya albarka a ciki marasa lahiyarmu da ke gida da ke asibiti muna fatan ubangiji ya koro musu manzan sauki ya sanya abin da suke juyayi da shi kafara ne ya gare su Allah kara mana lafiya ya kara mana imani ya kara jaddada imani a cikin zukatanmu ya mana albarka ya yi wa zuri'a mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa sauran kwanukan mu albarka muna tawassali ga wannan zama da muka yi da abin da rai ta kudurce na alkhairi Allah ya tabbatar mata abin da yake sharri ne kuma Allah ne santar da mu da da shi daga nita don uwa ga wannan mai masallaci an ce allah shekarun jiya ne nake samun labari allah ba don uwan shi rasuwa muna fatan ubangiji ya gafarta mai ya wasa mai cikin kabarin shi ya rahamshe shi ya sanya aljanna ita ce makomashi kuma allah ba ma iyallan shi da 'yan uwan shi dukkan su dangana da iyayen shi dangana in tamu ta zo muna fatan ubangiji ya sanya mu cika da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك